الله تعالى وخاصة الدليل أن يكون مستلزما للمدلول فكل ما استلزم شيئا كان دليلا عليه ولا يكون دليلا إلا إذا كان مستلزما له ثم دلالة الدليل تعلم كما يعلم لزوم اللازم للملزوم وهذا لا بد أن يعلم بالضرورة أو بدليل ينتهي إلى الضرورة نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد na shi karatu da yawa a ranar cikin zama kuma na sanar ga abubuwa da dama da ibn jami'a rai wa mutuwa yake na da sha mutakallimi da salatu yake ja da su akan jahilci wasu ke cewa waɗannan ƙa'idoji dole ne haka da al'adar aisha ba za a iya ɗauke su kuma har aka kauce waɗannan ƙa'idoji to ba kaucewa abin da hankali suna ganin hankali mai hankali ya kamata ya ɗausu da wannan ƙa'idoji ina ka bar waɗannan ƙa'idoji to an fita daga tsarin masu hankali ibn tabiya yake na kan ya zo a kan waɗannan ƙa'idoji da su kidaya da kuma suka zanto sanadiyar zamewar da masu asiri a amura da yawa kan jami'ai biyar saboda suka shafi sojojin Allah da abubuwan da suka shafi annaba annabta da annabawan Allah da abubuwan da suke da alaƙa da mawara da tabiya abubuwan da suke alaƙa da gaibiyar waɗannan ƙa'idojin da suka shimfiɗa suke ganin ya kamata a tafi a kansu su suka jawo suka samu zamiya a cikin fahimtar abubuwa da dama da annabawa suka zo da su kuma waɗanda suka bi tafarkin irin waɗannan mutane su ma suka zanto sun zame musamman waɗanda suka tasirantu da su daga cikin malaman musulmi musamman ulama'ul kalam ko al-mutakallimun waɗanda suka tasirantu da su sai zanto su ma suna hangen abubuwa da wannan mahanga ko wannan abin abin hange wannan ta ja suka suka kaucewa hanya za mu ga a baya na san an wuce inda ibn taymiya yake munakashe su akan abin nan hasrud dalil za a takaita dalilai a cikin wasu abubuwa hanyoyin da ake kaiwa ga cin cimma wani wato cimma wani dalili wanda za a gamsu da shi inda yake ja da su akan cewa abin ba zai yiwu ku takaita shi akan haka ba kuma yake kawo hujjoji waɗanda kowa ya tsaya ya dube su a hankali dole sai yadda cewa to ya aka yi mu ba mu fahimci wannan ba ban sani ba a shafukan da yake littattafan kowa da irin shafinsa da irin shafin nasu ni dai na a shafi na 743 da muka dan koma baya saboda mu fahimci abinda yanzu yake faɗa mana anan na khasatud dalil ko khasiyar menene dalili ad-dalil shine ma yastalzimu al-madlul idan zanto ad-dalil la yastalzimu al-madlul fala yakunu dalilan la bud an yakuna bayna ad-dalil wa bayna al-madlul akwai talazum talazum inda dole hankali ya fahimci wannan kafin ma ai maka bayani kafin ma a yi maka bayani daga hankalinka da an faɗi wannan za ka san cewa an za ya dillo ala haza to ya yi magana a kan shafi na ɗari bakwai da arba'in da uku ana waɗa ba'ar inda ya magana a kan hasrud dilala da suke yi cewa imma an yi sadalla bil'am alal khas au bil khas alal am أو بأحد الخاصين على الآخر والآخر هو والأول هو القياس الشمولي والثاني هو الاستقراء والثالث هو التمثيل waɗannan su ne hanyoyi guda uku suke cewa ko dai a kafa dalili bil'am alal khas a kafa dalili bil'am ya dulla alal khas ko kuma bil khas ya dulla alal am ko kuma bi ahadil khasaini ala al-akhar sai fassara maka dilalatul am alal khas shine alqiyasu shumuli qiyasu shumuli shine wanda malaman malaman usul suke kira al'umum an san babin al'umum al'am al'am tahtahu afrat idan ka san cewa wannan kalma ta kunshi abubuwa kaza kamar misali ka dauka kalmar ɗauki kalmar al'insan ta taho afrat akwai aliyu akwai ibrahim akwai sa'ad akwai haka da ka fahimci wannan abin nan al'insan za ka fahimci duk wani abin da yake shiga karkashinsa inda ka fahimci insan to duk wani abin da zai shiga karkashin insan za ka gane shi an ce maka wannan sa'ad mutum ne abin nan an ce maka wannan sa'ad mutum ne to ya shiga karkashin dilala ta umum ya shiga karkashin insan wato dilalar alkulli ala juz'iyatihi dilalatul kulli ala juz'iyatihi kun san na san an san alkulli ma la yamna'u tasawwuruhu wuqu'u sharikati fi dan ka fahimce shi ba za ka iya cewa kuma za a samu na biyu ba za a samu na uku ba za a samu na hudu ba za a samu sharika a cikin sa da yawa kamar al-insan al-insan a karkashin sa akwai juz'iyat kuma kowane juz'i a cikin al-insan sunan shi al-insan ce Muhammad insanun, Abubakar insanun, haka ne? Sauraka shi alkulli ƙasa ƙarfinsa akwai juz'iyyat, kuma juz'i ana kiran shi da sunan da sunan kull, da sunan kulli ba kullu ba. San a gurinsu suna bambance tsakanin alkullu wal kulli da aljuz'u da juz'i. Na san an san wannan a a mantiki. Alkulli shine ma la yamna'u tasawwuruhu wa sharikati fihi. kamar ka ce al'insan in ka fahimci insan hayawanun natif ka fahimci cewa wannan shi ne insan to wannan baya nuna cewa insan ɗaya ne duk da cewa shi alkulli fi zihin ne kawai ke kulli amma filwaƙe labud an yakun lahu mu'ayyan yayin da ka ce wannan sa'ad ne ka sa masa suna sa'ad ba kana nufin kowane sa'ad ya shiga ƙarƙashin wannan sunan ba sa'ad ɗin da kake nufi shi kake nufi saboda ka shi kulle a kwakwalwa kawai yake amma a waƙi dole ya zama yana da ta'ayi juz'i shine aka sansa ma yamna'u tasawwuhu ko sharikatu fi aka ce gashi don ka gane shi ba za ka ce kuma akwai wani wanda zai zai shiga karkashin wannan ba sai shi kadai juz'i saboda ka zai zama kamar misali ka ce sa'ad in ka ce sa'ad kana nufin wane mu'ayyan saboda ba zai yiwu ka ce sa'ad wane kake nufi ba kuma sannan da wane shi masu ma sa'ad dole wanda ya haifi yaro ya sa masa sa'ad yana nufin shi kadai ne mai wannan sunan a gunsa ko da akwai wasu sa'ad daban-daban shi a gurinsa sa'ad ne shi yasa suke cewa babu ba a samun babu ba a samun alamani duk wani alam zaman kansa yake in ka ni suna na Muhammad wannan sunan sa Muhammad to kowane zaman kansa yake lokacin da aka samu Muhammad ni kadai ake nufi da Muhammad din dan an tara Muhammaduna da yawa al-Muhammaduna da yawa ni ne wanda ya samu Muhammad ne yake nufi haka wannan shine suke cewa juz'i in ka fahimce shi to ba magana sharika a cikin sa sabanan alkul alkul shine ma ma tarakkaba min ajza kamar misali kace albayt albayt tarakkaba min aljidar min as-saqaf wa min albayt wa min an-nafida aljuzu shine akasinsa ma tarakkaba minhu wa min ghairihi alkul to in ka ɗauki aljuzo ba ka iya ba shi sunan kul kamar yadda za ka iya ba wa juz'i sunan kulli haka ne in ka ɗauki aljidar za ka kira shi bait ba ka kira shi bait ba amma juzo ne min alkul in ka ɗauki annafiga ba za ka ba shi sunan albait ba alsaqaf ba za ka ba shi sunan albait ba an fahimci wannan amma shi juz'i za ka iya ba shi sunan kulli saboda haka za ka kira muhammad da sunan insan za ka kira sa'ad da sunan إنسان المهم دلالة العام على الخاص إتي دلالة العموم لمكسن أصول الفقه منسى أقوى العام أقوى الخاص توشين قياس الشمول شسكي نفي دا القياس الشمولي توسي سكتي قولي أسامو النم وكما أسامو دلالة الخاص على العام ونمكما شين استقراء shine ka samu guda ɗaya ka fahimce shi to sai kai sai istiqra'i a babin wannan duk wani abin da yake cikin wannan babin sai ka gano shi gaba ɗaya sai ka ba su hukuncin su hukunci iri daya wani istiqra akwai istiqra tam idan ka ihada bi kulli afradihi wannan shine istiqra tam in ko baka ihada bi kulli afradihi ba istiqra zai zama istiqra ne na naqis shine dilalatul khas ala al'am dilalatu ahad al-khassain ala al'am shine qiyas at-tamthil shine qiyas al-illa kamar kai qiyas al-khamr abin nan kai qiyas an-nabith an-nabith al-mutanaza' fihi an-nabith al-muskir kai qiyas ala al-khamr me yake hada su ita ce illa sukun al-istab wani shine qiyasu tamthil to a wajen su malaman falasifa da malaman ilmul kalam akwai munaza wanne ne wanne ne wanne ne yake zama dalili qat'i wasu suna ganin cewa dilalatu tamthil ko qiyasu tamthil wannan majazi ne don haka baya zama dalilin su dilalatu zanniya ce sabanin qiyasu shumul wannan shine ra'ayin yawancin waɗanda suke mu'alil kalam su razi su su abul ma'alil juwaini da sauransu duk sun tafi akan wannan wasu kuma sun tafi akan aks qiyasul shumul shine qiyas amma qiyasul tamthil wannan zanni ne afwan na farko sun ce qiyasul shumul shine shine shine shine zanni qiyasul tamthil shine na haƙiƙa amma kamar su ibnu hazm ibnu hazm in kula yayi watsi da da babin kiyasi kiyasul illa yayi watsi da shi amma ya yadda da akwai al'am akwai al-khas kusan ma duk dilalar sa da yake hujjojin sa da yake kafa ai da umumi yake kafa ce wannan abun babu wani abu da yazo ke bance kaza ba ce banda kaza wanda yake karanta muhalla ce annabi ya ce kaza bai ce kaza banda kaza banda kaza ba saboda komai ya shiga an fahimta saboda kaga shi a gurin sa ya yadda da ya yadda da qiyasul aula ya yadda qiyasul shumul amma bai yarda da qiyasul tamthil ba to ibnu taymiya yake ka magana akan waɗannan sai yake cewa wa qad bayyana ma fi hadha al-kalam min al-ghalat hasrin dilala akan waɗannan abubuwa uku yace mun bayyana kuskuren sa wa fi hukmi aqsamihi tunda kowanne sun masa hukunci wannan sun ce dalla ala dilala zanniya wannan dilala qat'iyya yace akwai kuskure anan fa inna haula al muqassimina lil umuri al ammati kathiran ma yaquluna fi hadha wa hadha idha kana al muqassim id kana al muqassim yajibu an yastawfi jami' al aqsam ولا يدخل فيها ما ليس منها كالحاد كما انك سمي سا تعريفي اذا تعريفي اذا جامع مانع اذا جامع لكل ما يدخل تحته يقوم بمانع من دخول ما ليس منه فيه dole ne sai ya hada waɗannan abubuwa guda biyu wa hum yaghlituna fiha katiran li adam ihatin bi aqsam al maqsum kama yuqassimuna kama yuqassimuna aqsam al mawjudat aw aqsam al madarik al ilm aw aqsam al ulum aw ghayr dhalika wa laysa ma'hum dalil al hasr kawo abun yayi masa hasri baya babu dalili akan sa al mawjudat a ce maka ko dai wa zama jauhar ne ko ya zama arad ne ko ya zama مشترك كوكما مركب بينهما مركب بين الجوهر والعرض to da ka do abin da ya zama jauhar to zai zama taqumu bihi al-a'rad zai zama taqumu bihi al-a'rad zai zama ya zama jasad ya zama hadis ne wanda wannan ne suka yi ta kokarin kore sifofin Allah da dama cewa waɗannan a'rad ne duk abin da ya tsaya duk wani arad da ya tsaya da wani da wani abu jauhari to wani abin hadis ne don haka sai su kore sifar Allah da cewa bai sifantu da kaza da kaza da kaza ba domin waɗannan sifat ne a arab ne to na san duk yayi bayanai akan wannan yayi bayani akan abin da ya shafi na san watakila a wancan karatun da an dan naƙasha naƙasha abubuwa irin waɗannan wai so nake mu dan taro baya saboda yadda zamu gane شين الكتاب وذلك مثل قولهم 46 الدليل إما أن يستدل بالعام على الخاص أو بالخاص على العام أو بأحد الخاصين على الآخر شين بنا العام على الخاص شين قياس الشمول وكما بالخاص على العام شين الاستقراء وكما أحد الخاصين على الآخر شين قياس قياس الإلة قياس التمثيل يتشف فإن الدليل أولا لا يكون قط أعم من المدلول عليه imma musawiyan lahu wa imma akhassan dalili ba zai zama am min al madlul ba sai dai ya zama musawin lahu ko kuma ya zama akhas minhu fa inna dalila malzumun lil madlul alayhi domin duk inda aka ce wannan dalili ne to yastalzimu al madlul alayhi wal malzum haythu tahaqqaqa tahaqqaqa al lazim idha intafa al malzum intafa al lazim انتفى الملزوم فحيث تحقق الدليل تحقق المدلول عليه باب انك هذا يدل على هذا فوجود الدليل يستلزم وجود المدلول عليه فإذا انتفى الدليل انتفى المدلول عليه فإذا كان مساويا له أو أخص كان حيث تحقق المدلول كما أنه حيث تحقق ما هو ناطق النطق الذي يختص الإنسان تحقق الإنسان سنشوا أنا تب أنا دلالر دلالر على الإنسانية بالنطق أشياء ال ال ال الإنسان حيوان ناطق الإنسان حيوان ناطق فالنطق فالنطق هذا دليل على الإنسانية دون زي ما جنا تومتني دون زي ما جنا تومتني فحيث وجد النطق وجد الإنسان فحيث انتفى النطق النطق هنا بالقدرة وليس بالفعل أنت النطق أنا نفهم بالقدرة لأنه يعني زي شيء أقوي أقوي أقوي بيبي ده ما جنا سنا نفهم النطق بالقدرة أيد أكيد شيء زي إيه ما جنا sai dai wata afa da wani dalili ya hana shi magana amma a ka'ida a ka'ida shi mai magana ne zaka koda bebe ne zaka shi da baki da komai illa iyaka wani abu ya same shi dai hana shi magana shine abin da suke nufi saka annatiqiyya anan suna nufin bil qudra wa laysa bil fi'l kamar ce al insan hayawanun mutaharrik ai mutaharrikun bil qudra zai iya zama shanyayye ne sai dai a juya shi na a juya shi na kuma yana nan mutum ne ba ka fidda shi daga insaniya ba dan yanzu bai iya motsa komai a jikinsa sai dai an juya shi nan sai an juya shi nan a ka'idar da Allah ya halicce shi da ita shi mai motsin ne saboda haka koda wani abu ya zo ya hana shi motsi wannan wani abu ne arif lakinnahu mutaharrik bil qudra shi ne ce fa tahaqqaqa aidan ma huwa am min al insan wa huwa thubut hayawan in ka ce al insanu ناطق الناطق يدل على الإنسان يدل على الإنسان ويدل على شيء عام من الإنسان وكما يدل يدل على الحيوانية الحيوانية يعني ابن ميري ابن ميري ابو ميري أعم من الناطق dan abubuwa da yawa suna nan da ransu amma ba su magana ba kamar dabbobi dabbobi dukkan su hayawanat ne masu masu rai amma kuma ba su da abin nan saboda hayawaniya a'am haka nan al'insan ya dullu alal jis ya dullu alal jismaniya wal jismaniya a am min al'insan saboda jiki akwai jikin da yake na na mutum ba ne akwai jikin dabba akwai jikin itace akwai jikin dutse duk sunan shi jiki wa jismun hassasin namin mutaharrikin bil irada in an ce insan kenan hassasun jism ne hassas kuma namin yana haɓaka yana ƙaruwa kuma mutaharrikun na bil irada kaga wanda an fitar da jamadat jamadat la hissa laha wala tataharrak bi iradatiha بمعنى أنه تحقق مطلق هذا الجنس وإلا فلم يوجد شيء عام من الإنسان بمجرد وجوده لكن وجد من صفاته ما يشبه به غيره دان أن سامو إنسان ولا سامو شيء عام من الإنسان دان كوي أن سامو إنسان با أما ذا سامو صفوكين دي صفان تدسو na na na annutuk da alhasasiya da annumu da sauransu وكذلك إذا وجد آية أو خبر يدل على الإيجاب أو التحريم لزم ثبوت الإيجاب أو التحريم إذا وجد الخبر أو إذا وجد آية أو خبر يعني أو حديث يدل هذا الخبر على الإيجاب أو يدل على التحريم لزم من وجود هذا الخبر أو هذه الآية ثبوت الإيجاب أو لزم ثبوت التحريم إلى نهر نهرم تواني وقد ثبت الإيجاب والتحريم بآية أخرى وتآير ما زنا ثبت إيجاب التحريم الإيجاب والتحريم هذا أعم أعم من هذا الخبر أعم من الخبر سبب شيء تحريم لا يسامي شيء ba wai sai ta wannan ayar ba ba sai ta wannan hadisin ba za a samu shi ta wasu ayoyin daban saboda ka al-ijab da at-tahrim hadha al-hukm a'ammu mina min ad-dalil an fahimta an fahimci wannan saboda za a iya samun ai ijab din a wani guri ban da wannan shi yasa nan yake cewa fa li hadha qila ad-dalil yajibu tarduhu wa la yajibu aksuhu me yake nufi الدليل يجب طرده أي يلزم من ثبوت الدليل ثبوت المدلول شين يجب طرده بإن aka samu dalili to abinda dalili yake haifarwa dole ya samu in ka ce aqimus sala aqimus sala hadha yadullu ala madha yadullu ala wujub iqamati sala fa haythu wujida hadhihi hadha al-khabar wujida hukmuhu shine wujub iqamati sala shine yajibu tarduhu wa la yajibu aksuhu ay la yalzamu minhu min adami ad-dalili adami al-madlul alayhi لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه domin ka iya rasa wannan hadisin ya zama da'ifi to dan ka rasa wannan hadisin abin da ya kunsa an ce yanzu hadisin da'ifi ne wannan yana nuna cewa hukuncin da ya kunsa dole babu shi shi ma zai iya samun sa kuma a wani a wani hadisin daban shine wala yajibu aksuhu saboda haka la yalzamu min عدم الدليل عدم المدلول عليه ka iya samun madlulin ta wani guri inda baka samu wannan dalilin ba saboda haka dan in ka gano dalilai goma akan abu daya na daya na biyu na uku da aka ce za'ifai ne na hudu na biyar har zuwa karshe ya zama ba za'ifi ba kaga dai wannan madlul din yana nan kai ko biyu ne ɗaya ya koru ɗaya zai iya tabbatar da abin shine ma'anar ad-dalilu yajibu tarduhu wala يجب يجب عكسه وإذا كان الدليل لا يكون أعم من من المدلول عليه فقولهم إما أن يستدل بالعام على الخاص إنما أرادوا به القياس الشمولي الذي هو مقدمتان صغرى وكبرى كقولنا النبيذ المتنازع فيه مسكر وليست مقدمة كبرى وكل مسكر حرام أو كل مسكر حرام أو كل مسكر حرام خمر وانا يتشي مقدمة صغرى نتيجة ذات باير النبيذ المتنازع عليه خمر كنت باير النبيذ المتنازع عليه حرام أم فهمت؟ أم فهمت؟
التفرقو يتشي صغرى آه كبرى كبرى
النبيذ المتنازع النبيذ المتنازع عليه فيه فيه مسكر وكل مسكر حرام ko wa kullu khamrin haram to su suna cewa al-qiyas ash-shumuli alladhi fihi muqaddimatan ce kullu muskirin haram ko kullu muskirin ka khamr wannan shine a gurin a gurin abin nan wannan amni al-kull al-kull yadullu ala yadullu ala al-umum hiya abin nan suna cewa ummul bab a cikin dilala ala al-umum hiya ummul bab kullu su ce kullu muskirin haram saboda kowane nau'in muskir dakala fi hadha al-umum wanda shine shine shine kiyasu shumul kowane muskir ya shiga abinda kawai ake bukata shine a tabbatar da cewa abinda za a shigar da shi ya sifantu da sifar iskar da zara ya sifanta to ya shiga cikin cikin cikin umum din أنه قال كل مسكر خمر النبي يأتي كل مسكر خمر وكل مسكر حرام بين أن المسكر الموصوف بأنه خمر موصوف بأنه خمر وبأنه حرام ولم يقصد القياس الشمولي أبندا ابن تيمية كتانا شيء النبي ده يتي كل مسكر كل خمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام النبي قياسي يكي نفي أنا النبي قياسي يي نبي قياسي مغانا ستي هجة مغانا ستي هجة سورة كذا بقى بقاتر وان قياس الشمولي su a gurin su hujja ba za su kasance ba sai ta hada waɗannan muqaddima guda biyu shi kuma ibnu taymiya yana cewa ita muqaddima ɗaya din ita kanta hujja ce duk da ta zama biyu ba wani kuma lokaci za ta buƙaci sama da biyu wani lokaci za ta buƙaci uku wani lokaci ma sama da uku saboda haka ba maganar muqaddima ce guda biyu ba an gane saboda haka shi kansa hasirin dilalatu shumul akan wannan abin nan akan waɗannan muqaddima guda biyu a ce a samu kubura da sugura da natija shi ne yake cewa wannan shi ma ba zai zama shi ne ƙarshe ba a ce dole dalili sai ya haɗa waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam in yi magana hujja ce saboda ka shi annabi dan ba kiyasi yayi ba da kiyasin ya tabbatar da da haramcin giya ba kiyasi yayi ba shine yace lam yaqsid al-qiyas ash-shumuli wa huwa an yastadilla annabi sallallahu alaihi wasallam ala anna al-muskir haram فالرسول أجل من هذا شرعا وعقلا فإنه بكلامه يثبت الأحكام وغيره إذا قال كل مسكر خمر أو حرام احتاج أن يستدل عليه شيء بقى كفى دليلي أما هو فيس- فيستدل بنفس كلامه والنظم الشمولي المنطقي لا يوجد في كلام فصيح Tofa.
بل هو طويل لا يحتاج إليه كما قد بسط في موضع آخر ابن تيمية يوم جنجنون وانا أتكل لتفس الرد على المنطقيين وبين أن الدليل قد يكون مقدمة واحدة زي إذا هو مقدمة شداء لا بقاتر أبنا ونني زي زو بيسان hukuncin giya ba a musulunci ya musulunta bai san hukuncin giya ba amma da annabi gaskiya ne abin da ya faɗa gaskiya ne in ya zo ka ba shi hujja akan giya haramun ci ba buƙatar muƙaddima guda biyu in ka ce da shi ƙara rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu khamrin haram shikenan muƙaddima ɗaya ke buƙata ko yana buƙatar sai kai masa kullu muqaddima kaza kullu kullu kaza haram wa natija kaza bai buƙatar wannan haka ne yawwa yace akwai wanda muqaddima ɗaya ke bukata akwai wanda yake bukatar muqaddimatain akwai wanda yake bukatar muqaddimatain ya zo maka da annabizul mutanaza fihi ya yadda cewa muskir ne to kaga wannan in ka ce kullu khamrin haram ba lalle ya fahimci cewa nabiz ɗinsa ya shiga ciki ba amma sai ka ce da shi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram kaga annabi mutaraza ya shiga ciki kaga anan sai ya buƙaci sai ya buƙaci natija abin nan sai ya buƙaci illar shigar masa da da nabiz ɗinsa da burkutu ɗinsa sai ka gawo dalilin da yasa ka shigar masa da burkutu ɗinsa cikin kullu khamrin haram kaga sai ya buƙaci muqaddima guda biyu wa qad yakunu thalatha muqaddimat وأربع وأكثر بحسب ما يحتاج إليه المستدل الطالب بدلالة نفسه هو يقول وانا يزو يا يدى النبي صلى الله عليه وسلم يا يا يا يا يا يدى جيا abin nan ce giya haramun ce afon ya ya ya zai zo yana buƙatar ya san hukuncin giya amma tukunna bai ma yi imani da cewa manzon Allah ya manzo bane sai ka fa tabbatar masa da nubuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar masa wannan magana sace sannan ko ka tabbatar masa da sai ya buƙaci wasu abubuwa fiye da fiye da abu daya kafin ya yadda da abin da ka zo masa fa innahu qad la yahtaju ila muqaddima wahida mislu man arafa anna al-khamra haram lakin lam ya'rif anna kulla muskirin huwa khamr kaga wannan abu daya yake bukata kawai fa idza arafa bin nafs anna kulla muskirin khamr arafa anna kulla muskirin haram وكان علمه موقوفا على مقدمة واحدة بخلاف من لم يكن يعرف بعد أن الخمر حرام أم فهمت؟ وأنت إذا شيء ليس الخمر حرام بس ينزل شيء كاكا هنا بقاتل أكثر من مقدمة فيحتاج إلى مقدمة ثانية ثم إن كان عرف أن محمد رسول الله بنصوصه المتواترة كفاه ذلك لكاكا ومسا وانشان حديثي كاي مسا قياسي زي جمسو وإن لم يكن يقر بنبوته احتاج إلى مقدمة ثالثة وهو الإيمان بأنه رسول الله لا يقول على الله إلا الحق ويذكر له من دلائل النبوة وأعلامها ما يعرف به ذلك ما يعرف به ذلك فيهتدي إن كان طالب علم وتقوم عليه الحجة إن لم يكن saboda haka kaga maganar cewa sai an samu alqiyasu shumuli sannan an samu wannan dilala duk abun ibnu taymiya wannan duk ba magana bace kuma qiyasu shumuli yana buƙatar muqaddima biyu duk ba magana bace zai iya zama muqaddima ɗaya ce kawai zai iya zama biyu ce zai iya zama sama da haka gwargwadon wanda kake tattaunawa da shi da buƙatarsa كذلك فقول هؤلاء في مثل هذا أن نستدلنا بالعام على الخاص لبس عظيم فإن المدلول عليه وهو تحريم النبيذ المتنازع فيه مثلا وإن كان أخص من تحريم المسكر والخمر فالدليل ليس هو القضية العامة بل هي الدليل أن النبيذ المتنازع عليه فيه سكر وهو إحدى المقدمتين أنا yana aka sa musu abin da suke faɗa ne su abin da suke faɗa dilala ce ta am alal khas dilalatul am alal khas kace kullu musqir kullu musqir abin nan khamrun wa kullu khamrin haram ce an yi dilala ne da am alal khas aka dauko nabi almutanaza alaiha aka ce saboda ka yana iskar saboda ka shi ma ya zama haramun to shi ne yake cewa wannan akwai kawai rudar da mutane kawai kawo rudani ne kawai suke a nan domin almadlu da alai ai dalilin da ake so a fitar daga wannan kiyasi menene shi at-tahrim tahrimin nabi at-tahrim huwa al-a'am aw ad-dalil wanne ne a'am dalil at-tahrim huwa al-a'am min ad-dalil sai ke cewa fa inna ad-dalil فإن المدلول عليه هو هو تحريم النبيذ المتنازع فيه مثلا وإن كان أخص من تحريم المسكر ده تحريم المسكر أعم ده ده نبيذ ده ده بانا نبيذ يشجع تكي هكذا تحريم الخمر أعم من تحريم فالدليل ليس هو القضية العامة باونشن قضية العامة كل مسكر خمر باشين دليل بقى بل هي الدليل أن النبيذ المتنازع عليه فيه, فيه مسكر وفيه سكر abin da ya zama dalilin shi ne cewa shi wannan abin da ake jayayya a kansa shi ne annabi yana bugarwa shi ne dalilin da ya sa aka fahimci haramcinsa an gane sukur ɗin da yake ciki shi ne dalilin da ya sa aka shiga aka fahimci haramcinsa wa huwa ihdal muqaddimatayn shi kuma sukur ɗaya daga cikin muƙaddima ne guda biyu ci kullu muskir haram wa hadhihi qadiyya khassa akhass min musamma muskir fa inna al-muskir yatanawal al-muttafaq ala tahrimihi wal mutanaza' fihi wa hadha huwa al-hadd al-awsat al-hadd al-awsat shine al-illa al-hadd al-awsat shine abinda malaman usul suke kira al-illa yace ilhaq al-far'i bil asl bi illatin jami'atin bainahum wannan illa din ita ce alhaddul ausat anan alhaddul ausat din shine me shine as-sukur shine alhaddul shine al-illa shine a dalilin da aka aka fahimci haramcin haramcin abin nan a dalilin sa wa huwa al-mutakarrir fil muqaddimatayn alladhi huwa mahmulun fi as-sughra mawdu'un fi al-kubra al-mahmul shine kamar kace mubtada na hau shi da suke ce mubtada amma ɗige su ce masa mahmud al-mahkum alaihi al-mahkum sannan al-mahkum alaihi shi ne al-mawdu afwan al-mawdu shi ne mubtada al-mahmud shi ne khabar an gane mahmud shi ne khabar abin da mawdu kuma shi ne mubtada شين المقدمة الكبرى فالاستدلال وقع بإسكاره على أنه خمر ومحرم ومسكر النبيذ المتنازع فيه أخص من مسمى المسكر والخمر سوراك كاغبا دلالة بالعام على الخاص بل دلالة بالخاص على العام عند الخاص شين ونا الإسكار في النبيذ المتنازع عليه هذا أخص abinda kuma muke almadlul alai shine at-tahrim at-tahrim a'am a'ammu min ad-dalil wal muqaddimatu ath-thaniya al-kubra wa hiya qawluna kullu muskirin khamrun laysat hiya ad-dalil بل لا بد من الصغرى معها وهي خاصة فالمدلول عليه إن كان تحريم النبيذ المتنازع فيه فهذا إنما يدل على تحريمه أنه مسكر وليس إسكاره أعم منه بل يلزم من ثبوت إسكاره ثبوته فإن ثبوت الموصوف بدون الصفة ممتنع فإسكاره دل على تحريمه وليس تحريمه أعم من إسكاره بل جنس الإسكار جنس الإسكار والحرام أعم من هذا المسكر وهذا المحرم أم فهمت ذلك
ha?
abin ya dariya eh eh an gane ai eh kaifa kaifa ba ta shai المدلول عليه in kana tahriman ladhiz almutanaza fihi tunda abinda ake so a gane hukuncin sa shine wannan burkutu din da ake jayayya haramun ce ko ba haramun ba fa hada inna ma yadullu ala tahrimihi annahu muskir Mm.
me ya nuna cewa wannan ladhiz din haramun ne Muskir.
shine wannan iskar din Mm.
cewa anna hadha an-nabiz yuskir fa hadha dalalatu al-iskar shine ta nuna cewa haramun ne Mm.
وليس إسكاره أعم منه إسكار أعم من الحكم لا لا لا التحريم أعم التحريم أنا إيه سامن سأبوه وديوة باوي أسي أهركر أوجان إسكار با بل يلزم من ثبوت إسكاره ثبوته ثبوت به ثبوت الت- الحكم.
ثبوت التحريم Mm.
الضمير يؤول إلى الحكم Mm.
إذا أكا سامو سبب دليلي يستلزم مدلوله Mm.
شيني شيني باب لمك فارق رتاين Mm.
shi yasa nace mu dan dawo baya ku gane idan aka samu maye shikenan Hukunci ya.
saboda ba za a samu sifa ba sai da mausufinta Mm.
a samu sifa ba mausuf hada mumtani saboda ka yastalzimu min wujud al-iskar al-hukm bit-tahrim فالحكم أعم من ال... من الدليل. سينا نسونا سوكي مسوى دلالة عام شيء على الخاص. شيء وسوكي يتبع هكا بني. التحريم كان أعم. an gane a tahrim din shine am saboda shi tahrim zaka same shi a cikin abubuwa da yawa Eh, kashe mutum haram ne zina haram ce waye haram ne kaga al- tahrim ammu to amma wannan a magana ake yi akan wani al-muharram bi ainihi shine wannan nabihul mutanaza fihi me ya nuna ya shiga cikin sahun haramun al-iskar saboda ka wannan iskar din akhas akhas min al-hukm الدليل هنا أخص من المدلول عليه أم فهمتي؟
Mm.
لأن سمتي الدليل لا يكون أعم من المدلول عليه أبايا يا فتوانا بل يلزم من ثبوت إسكاره ثبوته فإن ثبوت الموصوف بدون صفة بدون ممتنع.
الصفة ممتنع فإسكاره دل على تحريمه وليس تحريمه أعم من إسكاره Mm.
بل جنس الإسكار وهذا الحرام أعم من هذا السكر Muskir.
من هذا المسكر وهذا المحرم شين النبي Mm.
لكن هذا العام ليس هو الدليل بدون الخاص مم.
بل قوله كل مسكر حرام يدل على تحريم كل مسكر مطلقا من غير تعيين فيكون الإسكار مستلزما للتحريم والمسكر أخص من الحرام وهذا الاستدلال بال... وهذا استدلال بالخاص على العام.
على العام فوجود المسكر خص.
أخص من وجود الحرام حيث كان سكر كان الحرام موجودا yanzu dai ana ganewa dai Mm.
yanzu ya fito karatun Mm.
haifu kana sukurun a a أنا- sukurun ne أنا سكر.
haifu kana sukurun kana alharamu mawjudan Mm.
wa laysa idha kana alharamu mawjudan yajib wujud almuslim Mm.
ko as-sukur Mm.
yanzu sanda aka samu haram za a samu sukur A'a.
za a samu kisan kai haram ne akwai wani buguwa a ciki za a samu zina haram ne akwai wani buguwa a ciki riba haram ce saboda haka haram a ammu لأن المحرمات كثيرة كالدم والميتة ولحم الخنزير فالحد الأوسط شيني مكتش شيني العلة Mm.
وهو المسكر دل على ثبوت الأعم شيء الأعم شيني التحريم التحريم.
وهو التحريم من الأخص في الأخص من الأخص شنو الإسكار الإسكار الموجود في النبيذ المتواز مت- من المتنازع في الأخص شنو النبيذ المتنازع Mm.
وهو النبيذ المتنازع فيه فالمدلول عليه التحريم وهو أعم من المسكر وهو استدلال بالخاص على العام لكن المعنى العام الكلي لا يوجد في الخارج عاما كليا wannan shine abin da na bude muku misali da shi مم.
الكلي هذا في الذهن فقد يكون الكلي أما في ال... في القارئ في الواقع لابد أن يكون معين فهو موجود في الأذهان لا في الأعيان أما في الأعيان لابد أن يكون خاصا in ka zo ka ce ina mutumin nan mutum kulli ne abu da yawa na shiga tsanci amma kai a gurinka wani kake nufi da aibi ba kowane mutum kake nufi ba saboda haka duk wani kamar da bahaushe ke cewa kowa ya zagi a kasuwa أحسن ba san da wanda yake shi ne alkulli ya kunu fi zihni fakat saboda ka zaka iya tasawurin kulli fi zihni wala wujud lahu fi fil waqi misali al-anqa al-anqa laysa laha wujud fil waqi lakinnaha kulli zihni kamar dodo akwai wanda ya san wani abu? amma akwai shi har ma dodanni muke cewa wannan fi zihin kawai zaka iya zaka iya tasawurin kulli a ainihin a kwakwalwa kama a ce ashimus ashams kulliyun ne kulliyun ne da za a samu wata shams banda wannan ita ma sunanta shams da za a samu wata shams sunanta shams amma a waƙi shams nawa ake da ita ɗaya ake da ita alkamar da za a samu wani kamar sunan shi shi ma kamar alkamar kulli ne kamar kulli ne amma kuma a waƙi babu sai guda ɗaya an fahimta alkamar wajibul wujud suna ba mu misali da wajibul wujud wajibul wujud abin nan ne mafhumun ne kulli lakin fil waqi mustahil mustahil Allah shi kadai ne واجب الوجود samuwarsa take kadimiya kuma azaliya babu wannan amma a zihni za ga iya kawo abu da amma mus- mustahil ne an fahimta kamar samuwar samuwar rana ɗaya biyu uku duk mumkin ne mumkin ne amma ba babu shi Allah zai iya yin wata ranar banda wannan zai iya yin wani watan banda wannan za a samu wata wata wata kaskon wata da yawa za a samu kaskon rana da yawa duk Allah zai iya duk wannan mumkinat ne لكنه غير موجود صارت أما ذاك إيه تصور انسى أم فهمت؟ توشين يتي فهو استدلال بالخاص لكن المعنى العام الكلي لا يوجد في الخارج عاما كليا بل معينا فهو استدلال على نوع من أنوائه وهو التحريم الثابت في النبيذ المتنازع فيه وهذا أخص من مطلق التحريم كما أن مسكره أخص من مطلق المسكر مسكر abubuwa da yawa suna iya samami ba wai sai annabi ba wa min huna zannu annahu mustadallu bil am ala al khas sai zatan su da suka yi magana akan qiyas al qiyas al shumuli istidlal ne bil am ala al khas tare da cewa kuma istidlal ne bil khas ala al am ya juya musu ya juya musu abin مم.
حيث استدلوا بتحريم كل مسكر على تحريم هذا المسكر وليس الأمر كذلك بل الذي دل على تحريم هذا المسكر ليس هو مجرد القضية العامة الكلية بائتبتش بل لابد معها من قضية أخص منها جزئية مثل قولنا هذا النبيذ مسكر وبهذا الخاص يعلم ثبوت ذلك لا بمجرد العام الذي هو التحريم والدليل هنا أي هذا النبيذ مسكر ليس هو أعم من المدلول عليه ليس هو أعم من التحريم مم.
ولا يمكن ذلك قط لا يمكن أن يكون أعم من التحريم لأن التحريم موجود في أعيان كثيرة وأما قولهم إن الاستدلال بالخاص على العام هو الاستقراء فمجرد الخاص إن لم يستلزم العام لا يدل عليه دون خاص da za ka ɗauka dole sai ya shiga cikin umum sannan ka iya shigar da shi cikin istiqra'inka in bai shiga cikin ba zai ba zai ba zai shiga cikin istiqra ba al istiqra shine ka bi ju- juz'iyatin abu ka tattara su su zama sun shiga karkashin abu guda ɗaya to in asali am din bai kunshe shi ba ai ba za ka iya shigar da shi ba saboda ka shi ma anan yana so ya rushe waccan magana tasu ta cewa dilalatul khas ne alal am la yadullu alayhi fal mustaqri in lam yahsir al afrad نعم يساء إفراد الأفراد لا يعلم أن ذلك المعنى شامل لها فما استدل بخاص على عام بل بعام مثله مطابق له
مم.
saboda ka shi ma istiqra dilala ce ta am alal am ba dilala ce ta khas alal khas ba وقولهم في قياس التمثيل إنه استدلال بخاص على خاص ليس كذلك فإن مجرد قدر مشترك فإنه أكيد ماتا فإنه مجرد قدر مشترك ولا يثبت بذلك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم للحكم yayin da ka ka zo kiyasi za ka kawo illa ka ce wannan ita ce illa da za ta haɗa wannan far'i da wannan asal ba haka ake yi ba to baka isa ka tabbatar da cewa wannan ita ce illa ba ta hukunci sai ka tabbatar da ita sai ka tabbatar da dalili akan ta zai yiwu kawai ka kawo illa sai ka tabbatar da cewa ita ce illatul hukum shine shine abin nan tanqihul manat shine tanqihul manat kafin ka zo ka yi tahqiqul manat bai kai as-sabr sai ka at-taqsim da shi tahqiqul manat tanqihul manat kai sannan kuma ka zo ka tabbatar da cewa to wannan ita ce illar hukunci sannan sai kai kiyasi akan ta akwai da dama wani zai zo ya kiyasi a ce to ai wannan ba shine illar hukuncin ba za ka kai kiyasi akan abin da ba shine ba shine illa ba saboda ka wujudul mushtarak qadar mushtarak la yathbutu bidhalika yani la yathbutu al-hukm bidhalika hatta yaqumu dalilun ala dhalika al-mushtarak mustalzimun lil-hukm حتى يقوم دليل على أن هذه العلة تستلزم هذا ال- هذا الحكم ينزو أكا إن أكي هكونشي أكن irin su wiwi da waye da cewa haramun ne ai kaga sai da aka tabbatar da cewa iskar na shine illa shine illa daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram saboda an samu nassi da yake nuna cewa wannan illa ce ta hukunci akan wannan khamr din na cewa haramun ne sannan aya alqur'ani ta nuna ta ma ta nuna haka إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويسدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون وأن أبو بكر أكذانا دو سنة نونا سنة نتشوى إسكار duk zai iya haifar da adawa zai haifar da bagaba zai haifar da kiyayya da shiga ba da doke-doke da faɗace-faɗace zai hana mutum halartar ibada da sauransu والمشترك هو الذي يسمى في قياس التمثيل الجامع شين إلا إن أكي كرش كوكتش مساء الجامع كوكتش مساء الوصف كوكتش مساء العلة كوكتش مساء المناط كوكتش مساء المناسبة دوك أنا كرنسا دوك أبد إيني كلمة مني كوس كبن بنت فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يصلح لم يصح الاستدلال دولة سيكا كفى دليلي تشيوا shi yasa za ka ga a wani lokaci ana rigima an kawo abu wani ya yi kiyasi ya ce wani kiyasin ne ma alfarin saboda abinda kake kokarin ka hada da wannan sun sha bamban ba su haɗu ba an gane ya ilahi a ina ne menene ne babu ana eh to karanto mana shi ne na ce fa'innahu ne yawwa don jumla ba za ta miƙe ba shi yasa na gyara ta don ta miƙe
إلا يكون بينهما جدل قدر مسمى.
Aha.
ai
ai to an yi ba ku gaya min na gyarawa
ta yi ku ku magana mu ko ba irin taku ba ce sai wanda ita ne to ai ba ku yi magana ba to an ba san ban wa taka ba a'a wai ku yana da karantawa ba eh ku gaya min rubuta da Allah إن مجرد ثبوت الحكم saboda a yadda jumlar take ba za ta miƙe ba shi yasa na gyara na ce fa inna hu Ba ban da ita.
saboda in ka bata fa inna mujarrada ba za inna din za ta zama ba ta da khabar
إن مجرد ثبوت الحكم في سورة في سورة subutu hukm subutul hukmi ko subutu hukmin إن مجرد ثبوت الحكم في سورة a samu kin daya subutul hukmi fi
لا يس ban da ita ni wannan mutum ɗaya karanta mu wala hamdu shi ma babu إن مجرد ثبوت الحكم في سورة eh لا يستلزم ثبوته في أخرى لا يستلزم ثبوته ثبوته في أخرى في أخرى إن لم يكن بينهما قدر مشترك إن لم يكن بينهما قدر مشترك
قدر مشترك تو أشيني آه، قدر مشترك مم.
ولا يثبت بذلك
إن لم يكن بينهما تو م- تو كلمة مجرد daga mujarrar fa inna mujarradakum إيه thubut al-hukm إيه في تمام.
سورة eh shi- لا يستلزم ثبوته في سورة أخرى إلا إذا كان بينهما قدر مشترك إن لم يكن بينهما قدر مشترك ولا يثبت ذلك القدر المشترك حتى يقوم دليل على أن ذلك المشترك مستلزم للحكم والمشترك هو الذي يسمى في قياس التمثيل الجامع الوصف الإلا المناط ونحو ذلك فإن, فإن لم يقم دليل على أن الحكم متعلق به لازم له لم يستدل لم, يستدل لم آه، يصح الاستدلال to ina ga ko mu koma karatunmu ne kawai mu koma inda tunda da da man da an yi da man dalle a a dan a dan ƙara tuno maganganun sa na eh a a ai wa- wa- wai mu koma inda mu- inda zamu ci gaba dan da man eh inda muka inda yanzu karanta shafi na nawa ne dari bakwai da saba'in da uku
to shine yace wa khasatu ad-dalil an yakuna mustalziman lid-dalil lil-madlul fa kullu mastalzama shay'an kana dalilan alayhi wa la yakunu dalilan illa idha kana mustalziman lahu thumma dilalatu ad-dalil tu'lamu kama yu'lamu luzumu al-lazim lil-malzum wa hadha la budda an yu'lama bid-darura aw bi-dalil yantahi ila ad-darura shi gaba وعلى هذا فآيات الأنبياء هي هي أجلة صدقهم وبراهين صدقهم وهي ما يستلزم صدقهم و- وعلى هذا فآيات الأنبياء هي أدلة صدقهم وبراهين صدقهم وهي ما يلتزم naka ne صدقهم ya samu sa-
وهي ما يلتزم صدقهم ويمتنع وجوده بدون صدقهم ويمتنع وجوده ويمتنع وجوده بدون صدقهم فلا يمكن أن يكون ما يدل على النبوة موجودا بدون النبوة ثم كونه مستلزما للنبوة ودليلا عليها يعلم بالضرورة أو بما ينتهي إلى الضرورة فآيات الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لا تحد بحدود يدخل فيها غير آياتهم تحدي بعضهم كالمعتزلة وغيرهم بأنها خرق العادة ولم يعرف مسمى هذه العبارة بل ظن أن خوارق السهرة والكهان والصالحين خرق للعادة آه فكذبها وحد وحد بعضهم بأنها الخارق للعادة إذا بل لم ظن أن خوارق السحرة والكهان والصالحين خرق للعادة سيتي فكذبها نعم فكذب ب- ب- ب- بالمعجزات بال- بال- بالخوارق بخوارق العادة نعم سيقية آيات الس- أبنا آه، أبنا إن سحرة بيدد السوباء
وحد بعضهم بأنها الخارق للعادة إذا لم يعارضه أحد وجعل هذا فصلا احترز به عن تلك الأمور saboda haka su waɗancan abubuwa wani ma zai iya zuwa ya ce zai yi shi yasa ba su zama mu'jiza ba
فقال mu'tazila su da suka yi tarifin mu'tazi- tarifin mu- mu- mu'jiza da annahu bi annahu shay'un khariqun lil ada saboda haka sai suka ƙaryata duk wani abu wanda yake khariqun lil ada domin su a wurin su ba zai yi a samu khariqul ada ba illa minan nubu- minan nabi tunda sun yi tarifin nubu'a bin mu'jiza da wannan don haka aka samu abinda suka sauka aka samu wata wani abu na shaidanu ko sihiri karya ta cewa ba wani sihiri ba fa'ida ne kawai amma ba gaske bane Ah, aka samu wata karama su ce ba wata karama karya ne duk ba gaskiya bane saboda su a gurin su inda za a samu wannan sai a hannun annabi saboda sun riga sun yi ta'arifin ta da cewa ita al-mu'jiza shine wani abu wanda yake khariqul ada to a sha'ira da suka zo sai suka yi kokarin su guje ma wannan dan kar su karyata waɗancan abubuwa kuma su ce babu su sai suka ce idza lam yu'aridhu ahad suka ƙara wannan faslin ba dan ko dan su cire waɗancan abubuwa na shaidanu su cewa waɗancan wani zai iya tashi ya yi tahaddi ya musu tahaddi ko kuma ya yi irin abin da suka zo da shi to kaga su bai zama ba zama ba zama abin nan ba fa qala al mu'jiza hiya al khariqu
للعادة إذا لم يعارضه أحد وجعل هذا فصلا احترز به عن تلك الأمور فقال المعجزة هي الخارق المقرون بالتحدي بالمثل مع عدم المعارضة وجوز أن يأتي غير الأنبياء بمثل ما أتوا به سواء مع المعارضة وجعل ما يأتي به الساهر والكاهن معجزات مع عدم المعارضة وحقيقة المعجز هذا ما لم يعا- ما لم يعارض ولا حاجة إلى كونه خارقا للعادة بل الأمور المعتادة إذا لم تعارض كانت آية وهذا باطل قطعا ثم مسيلمة والأسود العنسي والأسود العنسي وغيرهما لم يعارضوا kuma abin da suka zo da shi duk duk ba mu'jizoji bane
ثم يقال ما يعني بعدم المعارضة في ذلك المكان والزمان فصارت والقهان لا يعارضون والعنسي وال... و- والعنسي ومسيلمة لم يعارضا في مكانهم ووقت إغوائهم وإن قال لا يعارض البتة ف إي- إغوائهم
igwa din zai fi
وإن قال لا يعارض البتة فمن أين يعلم هذا العدم فإن قيل فما آيات الأنبياء قيل هي آيات الأنبياء التي يعلم أنها مختصة بالأنبياء وأنها مستلزمة waɗannan لصدقهم duk a baya in ka tuna yayi waɗannan maganganu ayatul anbiya takhtassu bil anbiya kuma mustalzima bi sidqin mu'arada wani ya kawo irin abin da ka zo da shi kai abu ka ce in an isa akwai akwai abin da ka zo da shi wani ya tashi ya kwaikwaya to ya nuna kai abin da kake da'awa ba gaskiya bane tunda ni ma nayi abin da kai to suna ce su annabawa ba wanda ya isa ya kwaikwaya abin da suka yi amma waɗancan wani na iya tashi ya kwaikwaya abin da suka yi kaga ya zama nasu ba zai zama a aya ce da take nuna gaskiyarsu ba to shi eh ibnu taymiya abin da yake cewa ita ayatul anbiya mukhtassa bil anbiya ba wani mutum ko aljanna zai iya zuwa da irin irin ta ba wanda zai iya kuma mustalzima da sidqihim da zarar aka ganta da ayi da cewa suna da gaskiya
ولا تكون إلا مع صدقهم وهي لا بد أن تكون خارقة للعادة خارجة عن قدرة الإنس والجن ولا يمكن أحدا أن يعارضها لكن كونها خارقة للعادة ولا يمكن wala tumkinu ولا تمكن معارضتها هو من لوازمها ليس هو حدا مطابقا لها والعلم بأنها مستلزمة لصدقهم قد يكون ضروريا كانشقاق القمر وجعل العصا وجعل العصا حية وخروج الناقة فمجرد العلم بهذه الآيات يوجب علما ضروريا بأن الله جعلها آية لصدق هذا الذي استدل بها وذلك يستلزم أنها خارقة للعادة وأنه لا يمكن معارضتها فهذا من جملة صفاتها لا أن هذا وحده كاف فيها وهذا إذا قال من قال إن فلانا أرسلني إليكم فإنه يأتي بما يعلم أنه علامة والعلامة والدليل والآية حدها أنها تدل على المطلوب وآيات الأنبياء تدل على صدقهم وهذا لا يكون إلا مع كونها مستلزمة لصدقهم فيمتنع أن تكون معتادة لغيرهم ويمتنع أن يأتي من يعارضهم بمثلها ولا يمتنع أن يأتي نبي آخر بمثلها ولا أن يأتي من يصدقهم بمثلها فإن تصديقه لهم يتضمن صدقهم ولم يأتي إلا مع صدقهم وقد تكون الآيات تدل على جنس الصدق وهو صدق وهو صدق صاحبها فيلزم صدقه هو إذا قال عن- ف- آه، فيلزم صدقه إذا قال أنا نبي ولكن يمتنع أن يكون لكاذب فهذا ونحوه مما ينكشف به حقيقة هذا الباب وهو من أهم الأمور وإذا فسر خرق العادة بأنها خرق لعادات غير الأنبياء أي لا يكون لغير جنسهم وجنس من صدقهم و- وفسر عدم المعارضة بأنه لا يقدر أن يأتي بها من ليس بنبي أو متبع لنبي كان المعنى واحدا واتهد التفاسير الثلاثة مم. فصل والله سبحانه دل عباده بالدلالات العيانية المشهودة والدلالات المسموعة وهي كلامه لكن عامتهم تعذر عليهم أن يسمعوا كلامه منه فأرسل إليهم بكلامه رسلا وأنزل إليهم كتبا والمخلوق إذا قصد إعلام من يتعذر أن يسمع منه أرسل إليه رسلا وكتب إليه كتبا كما يفعل الناس وكما يفعل الناس ولاة الأمور وغيرهم يرسلون إلى من بعد عنهم رسولا ويكتبون إليه كتبا ثم إنه سبحانه جع- جعل مع الرسل آيات هن علامات وبراهين هي أفعال يفعلها مع الرسل يخصهم بها لا توجد لغيرهم فيعلم العباد لاختصاصهم بها أن ذلك إعلام منه للعباد وإخبار لهم أن هؤلاء رسلي كما يعلمهم بكلامه المسموع منه ومن رسوله ولهذا قد يعلم برسالة رسول ب- أكني قد يعلم ولهذا قد يعلم برسالة رسول بإخبار رسول أخبر عنه وقد يخ- يخبر يخبر عن يخبر عن إرساله بكلامه لمن سمع كلامه منه كما أخبر موسى وغيره بالوحي الذي يوحيه إليهم فآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله لعباده وإخباره فالدليل وهو الآية والعلامة لا تدل إلا إذا كان مختصا بالمدلول عليه ومستلزما له إما مساوي له وإما أخص منه لا يكون أعم من غير مستلزم له فلا يتصور أن يوجد الدليل بدون المدلول عليه فالآيات التي أعلم الله بها رسالة رسله و- وصدقهم لا بد أن تكون مختصة بهم ملتم- مستلزمة لصدقهم فإن الإعلام والإخبار بأن هذا رسول وتصديقه في قوله إن الله أرسلني لا يتصور أن يوجد لغير رسول والآيات التي جعلها الله علامات هي إعلام بالفعل الذي قد يكون أقوى من القول ولا يتصور أن تكون آيات الرسل إلا دالة على صدقهم ومدلولها أنهم صادقون لا يجوز أن توجد بدون صدق الرسل البتة وكون الرب أراد بها إعلام عباده بصدقهم وصدقهم بها في إخبارهم أنه أرسلهم وكونها آية وعلامة على صدقهم أمر يعلم كما تعلم د- دلالة سائر الأدلة كما يعلم من الرجل أصدقاؤه ووكلاؤه أنه أرسل هذا بهذه العلامات فتارة يعلم ذلك بالضرورة بعد تصور الأمر وتارة يحتاج إلى النظر هل هذه العلامة منه أو من غيره وهل هو أرسله بها أو غيره وهل قصد بها الإعلام وهل قصد بها الإعلام والتصديق أم لا وهل يعلم من حال الذاكر أنه أرسله أنه صادق فقد يرسل من يعلمونهم س- آه صدقهم هم صدقه وأنه لا لا لا يكذب ويعلمون صدقه بمجرد قوله هو أرسلني من غير آية ولا علامة ولهذا إذا قا- إذا قال من صدق إنه رأى رؤيا صدقه وجزم بصدقه من غير خبر من غير من آه وجزم بصدقه من قد خبر صدقه والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة وكذلك لو أخبر بغير ذلك كما أخبر عمران بن حسين أن الملائكة تسلم عليه فلم يشك الذين أخبرهم في صدقه من غير آية فمن كان يعلم صدق موسى والم- و- والمسيح ومحمد وغيرهم وأنهم لا يكذبون في أخف الأمور فكيف بالكذب على الله إذا أخبرهم أهدهم بما جاءه من, من الوحي والرسالة وما غاب من الملائكة فإنه قد يجزم بصدقه من غير آية لا سيما إن كان ما يقوله لهم مما يعيد صدقه kamar sayyidina abubakar Mm.
da annabi sallallahu alaihi wasallam ba buƙatar wani dalili duk abin da annabi ya gaya masa kawai yana karba ba ya tsayawa ya bincike ko ya ta tambaya ko ya ce sai ya ji dalilin da yasa zai yi kaza kawai ya faɗa ya ya faɗa shikenan saboda me saboda ya yarda cewa ba zai faɗa masa abin da ba ba haka ba
ولهذا لم يكن من شرط الإيمان بالأنبياء وجود الآيات بل قد يعلم صدقهم بدون ذلك كما قد بين في موضع آخر وتارة يحتاجون إلى العلامة وتارة يعلمون كذبه بأن يذكر عن صاحبهم ما يعلمون هم خلافه ويصفه بما علموا نقيضا وقد يظهر لهم من قصده أنه كذاب ملبس طالب أغراض الله إما مال يعطونه أو ولاية يولونه أو امرأة يزوجونه, يزوجونه بها أو غير ذلك من أغراض النفوس فيسألونه عن مقصوده فإذا عرفوا مقصوده فقد يعلمون كذبه أو صدقه ومثل هذا كثير في عادات الناس وكثيرا ما يجيء الرجل بما يزعم أنه علامة وتكون مشتركة ويقال لا ما تريد فيذكر مرادا فيعلمون كذبا ودلائل الصدق والكذب لا تنحصر كدلائل الحب والبغض هي كثيرة جدا وهذا يعرفه من جرب عادات الناس
wannan wannan musamman alƙalai ina malam an yi kamar alƙalai sun fi kowa gane makaryaci da mai gaskiya daga bayanan mutum daga kallon fuskarsa daga ganin take-takensa yau da gobe za a gane cewa wannan bai da gaskiya wani da kajin bukatunsa da ya shiga rattaba maka za ka san cewa to akwai wani abu da yake so idan yana so ya cuta yana so ya damfara daga bayaninsa na'am فالآيات التي تكون آية تكون آية للأنبياء فالآيات التي تكون آية للأنبياء
تكون آيات للأنبياء فالآيات التي تكون آيات للأنبياء آيات للأنبياء هي دليل وبرهان والله تعالى سماها برهانا في قوله لموسى فذلك برهانان من ربك وهي العصا واليد وسماها برهانا وآيات في مواضع كثيرة من القرآن فحدها حد الدليل والبرهان وهي أن تكون مستلزمة لصدق النبي ولا يتصور أن توجد مع انتفاء الصدق من أخبر أن الله أرسله فليس له إلا حالان إما أن يكون الله أرسله فيكون صادقا أو لا يكون أرسلا فلا يكون صادقا فآيات الصدق لا توجد إلا مع أحد النقيضين وهو الصدق لا توجد قط مع الآخر وهو انتفاء الصدق كسائر الأدلة التي هي البراهين والآيات والعلامة فإنها لا توجد إلا مع تحقق المدلول عليه لا توجد مع عدمه قط إذا كانت إذ, كان إذ كانت مس- مستلزمة له يلزم من وجود الدليل وجود المدلول عليه فلا يوجد الدليل مع عدم المدلول عليه فلا توجد آياتهم مع عدم صدقهم فيجب أن يتصور هذا الموضع فإنه حق معلوم بعد تصوره لكل العقلاء بالضرورة فلا يمكن أحدا كذب النبي أن يأتي بمثلها فإنه لو أتى بمثلها مع تكذيب النبي لكانت قد وجدت مع قوله إني صادق ومع قول هذا المكذب إني كاذب فلم تختص بصدقه ولم تستلزمه فلا يلزم إذا قال إني صادق أن يكون صادقا وهذا قد أتى بمثل ما أتى به وقال إنه كاذب ولا يكون إعلاما من الله لعباده وإخبارا لهم بأن بأني أرسلت ولا تصديقا له كما لو قال رجل إن فلانا أرسلني وجاء بعلامة ذكر أنه خصه بها مثل أن يقول العلامة أنه أعطاني خاتمة فيقول المكذب وأنا أيضا أعطاني خا- خاتمه خاتمه الأخرى ل- ل- ل- لأصلحها له أو لأختم بها كذا وأنت إنما أعطاك خاتمه لت- لت- لتصلحها litusliha إيه، لتصلحها أو تختم بها فإذا أتى المكذب له بمثل ما أتى به امتنع كو- كونها آية ولكن لو كان قد جاءهم بالخاتم wannan shine mu'arada da malam wannan ita ce mu'arada
ولكن لو ya ya ya ce wani ya aiko ni me yayi dalilin wani ne ya aiko ga zobe da ya bani shi ma wanda ya kareta shi ce to ni ma ga zobe ya bani kai ƙarya kake aga ya kawo masa abin da ya kawo masa
wannan khatam ko khat- Khat- khat- khat- khatamahu ولكن لو كان قد جاءهم خاتمه خاتمه الآخر يا كما خاتمه الأخرى في خاتم يؤنث إلى أهل اللغة خاتم ko khatim me nake duka ana faɗa duk wani ana sa khatim shine na na hannu Kha- khatim shine na abin khatim kuma shine na hannu
khatim na me khatim shine alladhi yakhtumu shay khatim fa'il ne.
khatim kuma shine na abin shine na zobe walakin law kana qad ja'ahum bi khatam muannas ne ko muzakkar to kaga zai zama kha- khatam kha- ya a nan da yace al-ukhra khatimatan khatamatan ukhra
a wannan duka qira'a biyu ce akwai khatim akwai khatam duka ana wa khataman nabiyyin ko khatiman nabiyyin
anan muannas eh eh eh biyu su eh ire khatimatan da jam'in ta khawatim ne ai mm duka ولكن لو كان قد جاءهم بالخاتم غي- غيره لأمر آخر أرسله له لم يمتنع ذلك بل قد جرت عادته معهم بأنه من أرسله يرسل معه خاتمه فقد صار إرسال الخاتم عادة له يدل على سلك من أرسله وهو يميز رسله بالخاتم لا يخص بها واحدا لا يخص بها واحدا منهم وهي عادة منه لرسله ليس لغيرهم لا عادة ولا غير عادة فهذا شأن الآيات والعلامات التي يق- التي آه، يقصد الدال بها أن يدل بها التي يقصد الدال بها أن يدل بها شكرا
sai anan